العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله قواعد شافي نوع to shafi da suka rage alhamdulillah ya ji haji to na'am to to bismillah to to ma sha Allah ne kuna mala to mala awwal to ma sha Allah shafi na nawa to muna amsa mala abdullahi wannan to na ji na ji kun yi waya na'am yana adamawa ku to ma sha Allah ina za mu tashi masha Allah to ina za mu tashi suwaye yan uwanka fi duniya wal akhira a duniya da lahira ikwanu lal muslimuna yan uwan musune musulmai kulluhum dukkan su ajma'una baki daya ba ma walewa kar ka yadda ka ware wani daga cikin musulmi ka rike shi a matsayin abokin gaba ko ka ɗauke shi ba musulmi ba ko ka dinga kafurta shi saboda duk mutumin da yake kalmar shahada yana sallah ya yi da shikajikan musulunci to dan uwanka ne a cikin addini inda Allah ya ce inna mal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum ko su mu'minai yan uwan juna ne in an samu sabani tsakanin musulmi da musulmi ku sulhunta tsakanin yan uwanku to dukkan musulmi ka ɗauke shi a matsayin ɗan uwanka kuma kar ka fitar da shi daga musulunci in ba wani aiki da ya aikata na zahiri wanda yake fitar da musulmi daga musulunci ba saboda akwai hatsari cikin kafirta musulmi manzo Allah yana cewa man qala li akihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma dan mutumin da ya ce dan uwansa ya kafiri ma'ana ya kafirta musulmi to tabbas ɗayan su ya komo da wannan kalmar kalmar za ta je ta duba wanda aka gaya wa in ya aikata kafircin da gaske to za ta tabbata a kansa shi kafiri in ta duba ta kewaya ta gaba ta ga kafirci a tare da shi ba to za ta dawo kan wanda ya faɗa ba ta faɗuwa ƙasa banza kamar tsinuwa ce la tal'anu makhluqin fa sawfa tarji'u la'natu ilaykum wa alaikum kar ku tsinewa duk wani abun halitta ko dabba ne da sannin tsinuwa sai ta dawo kanku ita ma in ta duba ta ga bai cancanci tsinuwa ba to za ta dawo kan wanda ya yi tsinuwar wa aina aqaluka ina hankalinka yake wato tunaninka a rayuwar duniya fi duniya wal akhirah aqalu na hankalinmu inda lamauti yana wajen mutuwa bi ma'ana koyaushe muna tuna mutuwa inda layi kuma muna tuna Allah hakkun wannan gaskiya ne alhamdulillah sai me na'am aka gari shafi shafi na goma sha biyar ina za mu tashi na sha shida ne ko na sha biyar ina za a tashi wa man nasiya faradan wanda ya manta wata farilla min a aba'ihi daga gaɓoɓuwansa na alwala kamar wanke fuska ko wanke hannaye zuwa gwiwar hannu ko shafar kai ko wanke ƙafa to idan fahimta zakara hujjil ƙurbi idan ya tuna shi a kusa ya ma'ana a cikin alwalar ko bayan ya idar da alwalar lokaci bai yi tsawo ba ko kuma ya gama alwalar alwalar ba ta bushe ba sai ya tuna cewa ya manta wata gaba ta farilla bai wanke ba ko bai shafa ba to fa'alahu ya aikata wannan gabar da ya manta wa ma ba'adahu da abin da ya biyo bayansa idan fuska ce yana alwala ya zo wanke kafa ya tuna to ya dawo ya wanke fuskan nan ya maimaita wanke hannaye guda biyu da shafar kai da kunne da wanke ƙafafu in ya wanke fuska hannun dama ya manta ya wanke hannun hagu to in ya zo ya wanke hannun daman nan ya maimaita wanke hannun hagu da shafar kai da kunne da wanke ƙafafuwa sai in ƙafar dama ma ya manta ya wanke ƙafar hagu sai ya tuna to in ya zo ya wanke daman nan ya maimaita wanke ƙafar hagu saboda jerantawa wa in ɗala amma in lokaci ya yi tsawo ko har alwala ta bushe ko har sai da ya yi sallah ma sannan ya tuna fa'alahu ya aikata wannan gabar wahadahu shi kadai ba zancen wa ma ba da wa a'ada ma salla kuma ya sake duk abin da ya sallata na farilla qablahu gabanin wannan tunawa tasa duk sallar da yayi da wannan alwalar wanda bata cika ba lokacin da ya tuna ya zo ya cika ta yawanta gabar to sai ya sake sallah wa in taraka sunnata in kuwa ya bar sunna ne daga cikin sunnonin alwala kamar kurkurar baki da shakarwa da fashewa ko shafar kunne fa alaha ya aikata ta in ya tuna wala yu'idu salata amma ko yayi sallah ba zai sake sallah saboda sunna ne ba farilla ba wa man nasiya lum'atan wanda ya manta wata lum'a a cikin gaba ta farilla daga cikin farillan alwala ya wanke gabar amma wani gube wanku ba ga salaha ya wanke wannan lum'ar wahada ha ita kadai ba sai ya sake wanke gabar gaba ɗaya ba iya inda bai wankun nan ba shine ya zama wajibi ya wanke amma bi niyyatin da niyya sai ya da niyyar wanke lum'a tunda farilla ne wa in salla qabla zalik in kuwa yayi sallah kafin wannan wankewar sai da ya sallah ya gama sai ga wani fari a kafarsa dum a kafar bata wanku ba to a ada ya sake wannan sallah ke kumar gunnan wa man tazakara al-madmadata wanda ya tana kurkurar baki wal istinshaq da shaqa ruwa da an shara'a fil wajhi bayan ya hadu cikin wanke fuska sai da ya fara wanke fuska ya shiga farillan alwala sai ya tuna kurkurar baki da shaƙa ruwa wanda yake sunna ne to fala yarju ilaihi ma ba zai juyo ko ya komo zuwa ga kurkurar baki da shaƙa ruwan nan ba hatta yutimma wudu'ahu har sai ya cika alwalarsa saboda ya riga ya shiga rukunai na alwala farillai to ba zai bar aikin farilla don wani aiki na sunna ba amma in ya gama alwalarsa cikakkiya sai ya dawo ya yi kurkurar baki ya shaƙa ruwa ya fashe alwalarsa ta cika to alhamdulillah sai min izziya ya fi na nawa alai ibrahim alai magaji da rano ina za mu tashi Allah wannan amma duka su yi yawa an sabar kwari na ba amma su yawa sa sa iya ina ne dari biyu da talatin da shida to ina za mu ta fasulun rabewa insha Allah الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم wajibatun wajiba ce fil umri a cikin rayuwa marratan sau ɗaya a rayuwarka tun daga musuluncinka ko balagarka har zuwa wafatinka farilla ne ka samu salati da annabi sallama ko da sau ɗaya abin da ya ƙaru a kai sunna ne mustahabba sunnatun mustahabba saboda umarnin Allah da yake ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to amru wujubin ne umarni ne na wajibi sannan amma abin da ya wajaba gare ka shine ka yi sau ɗaya a rayuwarka abin da ya karu a kai wannan kuma falala ne wa tahrumu qira'atul qur'ani karatun alqur'ani tana haramta bit talhini da lahani eh eh lahani shi ne wato kamar waka aka ce lahani inda ba a ja ba a sa madda ka sa madda inda ake sa madda kuma ka takaita saboda kan waka ko launin waka shi ne talhini an yi san fi lahanin ƙauli ko yawwa karerayar zance mai sharhi da ya ce maka bitar hiriya ya ce ai a taɗiri shine laurawa almu'addi wanda yake bayuwa ila kisarin zuwa ga takaita mamdudin abin yi wa madda au maddi makasurin ko kuma madda ga abin takaitawa au ziyada ko ƙari ma au naqasin ko kuma tawaya kasan jaza da sha'ir sarfu ma la yansrifu wa ziyadatu wal naqasu wa ta'akkuru wa taqaddum duka ya halatta da mai waka to amma karatun qur'ani bai halitta ba shine lahani shine talhili min lahani lahani ka aka samu sun alako to bai halatta ba in za ka yi karatun qur'ani ka yi shi sak yadda qurra'u suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan wal gibatu yana haramta ga musulmi ya dinga yin giba ita ce rada cin nama wannan nimatu da annamimanci gulma والكذب da ƙarya والحسد da hasada والغصب da ƙwace والربا da cin riba a cikin kasuwanci wa aklu amwalin nasi da cin dukiyoyin mutane bil batil ta hanyar barna shine haramu qala Allah ta'ala domin Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar barna ai ma'ana bil batil shine bil haram ta hanyar haram ina fata an gane wa huwa shi ko haramun anwa'un nau'i nau'i ne ba nau'i ɗaya bane hanyar da ake cin dukiya ta hanyar haramun to nau'i nau'i ne sai irin nau'in da ka gani minha amma daga cikin nau'o'in haramun a suhutu akwai rashawa shi ne suhutu wa minu daga cikin nau'in haram akalu mali yatimi akwai cin dukiyar maraya ta hanyar haramu ta hanyar zalunci qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman lallai waɗanda suke cin dukiyoyin marayu ta hanyar zalunci inna ma ya'kuluna fi budunihim naran sabi dai suna cin wuta ne a cikin cikinsu wannan dukiyar da suke ci suna jin daɗi to wuta suke zubawa a cikinsu wasa ya su launa sa'ira da sannu kuma za su shiga sa'ira wuta ai ma'ana aqibatu amrihim zalik karshen lamarinsu wannan na cin dukiyar malaya ta hanyar zalunci finnari zai kare ne a cikin wuta to alhamdulillah amen risala shafi na nawa wala yusalli salataini ko ba shi bane wala yusalli salataini bi tayammumin wahidin bai taimama wala yusalli salataini baya sallatar sallolin farilla guda biyu bi tayammumin wahidin da taimama daya min haula daga cikin waɗancan mutane da muka ambata ka gane ai mutumin da tsoron ‘yan fashi ko namun daji ya hana shi ɗebo ruwa ya yi alwala ya yi sallah ya yi taimama ya yi sallah da mutumin da rashin ruwa ya sa shi yin taimama ya yi sallah rashin ruwa ne da nau'o'insa guda uku wanda ya ɗebe ƙauna da wanda yake ƙauna da kuma wanda bayi da sanin samun ruwa to duka wannan hukunci rashin ruwa ne to dukkansu ba za su yi sallaci farilla biyu a jere da taimama ɗaya ba ya yi taimama ya yi azahar la'asar lokacinta ya yi yana da taimamasa ta azahar to ba zai yi wannan la'asar ɗin da wancan taimama da ya yi azahar ba sai ya sake sabuwar taimama ya sake sallah wato ya yi sallar la'asar illa maridun sai dai mara lafiyan da la ya ƙadiru alal ma'i bayi da ikon la ya ƙadiru ala masil ma'i baya samun ikon taɓa ruwa bi dararin saboda wani larura bi jismihi da yake jikinsa muqimin kuma madawwami kamar mutumin da ya kona wuta gobara jikinsa duk ya kone ya salibe kaga wannan ba za ka ce tsakanin azhar da la'asar jikin zai warke ya samu ikon yin alwala ba ko to wannan zai iya taimama ya sallaci azhar illa asar ta yi taimamar ba ta warware ba ita ma ya sallace ta ina fata an gani tunda illa asar din ta yi ma dai taimamar ce ba a raja'in tashi daga taimama ya koma yin alwala amma waɗansan da aka faɗa zai yiwu mai tsoron namun dajin in ya bar gurin kafin la'asar ya samu ruwan da zai yi alwala ko shi ma wanda yake tsoron rashin samun ruwa shi ma zai iya samun ruwa bayan ya yi sallah azhar kafin la'asar to amma shi wannan matsalarsa dama ruwan ne ba zai tabawa ba ba rashin ruwa ne ya sa shi yin taimama ba to wannan a wani kauli aka ce zai iya sallatar farilla biyu da taimama ɗaya wa kila amma hakika a wani kauli aka ce shi din ma fa an janye ya tayammamu zai dinga yin taimama bi kulli salatin ga kowace sallah har shi din wa qadru ya an malikin amma an rawato daga imam malik fi man zakara salawati cikin mutumin da ya tuna salloli masu yawa ma'ana sallolin ramako ya halatta an yi salliya ya sallace ta bi tayammumin wahidin da taimama ɗaya ko sun kai goma ne in sallolin ramako ne za ka iya taimama ɗaya karama su abin da ya wuce amma sallolin da ake fuskanta a gaba to su ne ba a sallata su da taimama ɗaya ina fata an gane wa tayammumu kaga shi taimama bisa idi tsahir ana yin da guri mai tsarki Allah yake fa tayamma Musa idan ɗayiban at-tayyib shine at-tahir kenan mai tsarki wa huwa abin da ake ce masa as-sa'idu mai sadu ma zahara ala wajhi al-ardi abin da ya bayyana a fuskar ƙasa min ha kuma na ƙasa din ka gane ai ba abin da ya bayyana a fuskar ƙasa na zinare ko na azurfa ko na diamond yanda shi ma kaga duk a ciki ake fito da shi to abin ya zama minha nau'i ne na ƙasar shi ne ta min turabi shi ne turɓaya au ramlin ko tsakonkwani au hidaratin ko duwatsu au sabakatin ko kanwa ita ma nau'i ce na ƙasa ina fata an gane duka wannan asalinsa ƙasa ne ana yin taimama da shi ya diribu biyadaihi al'arba mai taimama yana bugun ƙasa da hannayensa guda biyu da tafin hannun guda biyu zai bigi ƙasa tare. Fa in ta'allaka bihi ma shay'un idan wani abu ya rataya ko ya makale a hannayen guda biyu na ƙura ko na wani yayi to na fadahuma ya kakkaɓe fa haka. Lafuzan kakkaɓewa kafifan sassauƙa. Sun mai yamsahu bihi ma wajhahu sannan sai ya shafi fuskarsa da hannayen nasa guda biyu. Kullahu dukkan fuskar ba ɓangare ba. wamsahu bi wujuhikum inna ay bi jami'i wujuhikum masahan kuma shafa ba dirzawa ba ba kamar wankewa da ake neman at-tadribu ko addalku ba a shafa kawai ita aka yi mamalan gwami ne ba sai ya mutsuka ko ya diddilka ba sun mai dirbu bi yadayhi al-arda sannan ya sake bugun kasa da hannayensa guda biyu fa yamsahu yumnahu sai ya shafi damacinsa biyusrahu da hagunsa kaga in ya bugu na biyun to hannun hagu shi ne zai shafi hannun dama yaj'alu asabi'a yadihi yusra yana sanya ɗan yatsun hannunsa na hagu ala atrafi abu sa'id kallin asabi yadihi yumna ɗan yatsun hannunsa na dama haka waɗannan cikin ɗan yatsun hagu ya kawo su nan gefen ɗan yatsunsa na dama sun mayuniru a sabi'ahu sannan sai ya tafiyar da ‘yan yatsinan nasa na hagu ala zahiri ya bihi a buta bayan hannunsa nan shi ne yadi sannan ya ce wa zira'ihi da zira'insa nan shi ne zira'u daga nan zuwa nan ka gane ai da Allah ya ce wamsau bi wujuhikum wa aydikum nan shi ne yadi to in ya tafiyar da tafin hannunsa na hagu a bayan hannunsa wato bayan kaffihi kenan shine ya mutu to sai ya zarce kuma ya shafo zira'i har zuwa gwiwar hannu ina fata an gane wa kada haƙiƙa hana ya tankwara alaihi ga zira'in nasa a saji a huɗen yatsunsa in ya zo zira'in haka ba haka a buɗe zai shafe shi ba ya tankwara ‘yan yatsu kamar mai yin damƙa ya shafe shi zuwa gwiwar hannu shine hana ka gane ai ba musa al'inhina uba sunkuyawa mutum sunkuya ai kamar ya tankwara ne ko to shi ne yake hana da sigar fi'ili ma bi da hana yanhani inhina'an kenan shine mazdarinsa hana yanhani inhina'an to zai tankwara yan yatsunsa na hagun alaihi akan zira'in nasa haka zai shafo hatta ya bulugal mirfaqaini kamata ya mala yace hatta ya bulugal mirfaqa tunda ana maganar hannun hagu ai hannun dama ko eh ba hannun dama kadai muke shafa ba yanzu to bai kamata ce mirfaqaini ba yace hatta ya bulugal mirfaqaini abin nufi har sai ya kawo gwiwar hannu na dama summa yaj'alu sannan sai sai ya kaffahu tafinsa na hagu ala ba'ini zira'i a bisa cikin zira'in nasa na dama nan kenan da ya shafo bayan ya zo nan to sai ya dawo da cikin hannun hagun ya dawo ba'ini zira'i cikin zira'insa amma min ɗayi daga gefen mirfaƙihi gwiwar hannunsa kaga nan ya kawo mifradi da ce mirfaƙaihi ba to can ma kamata ya ce hata iya bulgal mirfaƙa kamar nan da yake min ɗayi mirfaƙihi daga bayan wato daga gefen gwiwar hannun in ya shafo ya zo nan to ba nan zai dawo kuma ya ƙara yin haka ba shi yasa ce maka min tsayi daga gefen mirfaƙihi gwiwar hannun nasa in ya dawo da hannun hagu zuwa zira'in sai ya zama ƙabilan yana da yin damƙa shine hana a can da ya gaya maka yana yin mai damƙa alaihi ga zira'in nasa ta gwiwar hannun sai ya shafo hatta ya bulugal ku a har sai ya iso zuwa wuyan hannu min yadda hidima duka fa a hannunsa na dama yake shafa in ya zo wuyan hannu thumma yujri ba'ina bahmihi sannan sai ya tafiyar da cikin babban dan yatsansa na hagu wannan ala zahiri bahmi yadi hilyumna a bisa bayan babban dan yatsansa na dama haka kenan in ya zo nan sai ya yi haka saboda lokacin da yake shafa kaga wanda a gefe ai shi ba a shafe shi ba lokacin da ya haka shi wannan yana gefe ko in ya shafo ya zo nan to in ya zo haka ya zo nan sai ya haka kaga kowanne an shafi bayansa ke sai ne summa yamsahu yusra sannan yana shafar hannun hagu bilyumna shi kuma da hannun dama haka za haka ne yadda muka siffanta in ya shafo daga nan wajen yan yatsun zuwa gwiwar hannu sai ya dawo da tafin hannunsa na dama cikin hannunsa na hagu ta gefen gwiwar hannu shi ma sai ya shafo zuwa wuyan hannu shi ma sai ya tafiyar da babban ɗan yatsan da cikin babban yatsan dama a bayan babban ɗan yatsan hagu kuma ne fai zaban a mun yi wannan aiki yau fai za balagar ku'a haka ne idan ya iso wuyan hannu kamar yadda ya yi a hannun dama ya shafi babban ɗan yatsan hagun ta baya to masa kafa huliyumna sai ya shafi tafinsa na dama ko bi kaffi hiliyusura da tafinsa na hagu haka kenan saboda a wancan shafan ai bayan hannu da suke hannu kawai ya shafa bai shafi tafin ba in ya yi hakan nan na ƙarshe to sai ya dawo ya yi haka. Ina ba ta an gani. Babu batun tsatsai sai yan yatsu ka san ba alwala ba ce, ba wanka ba ne, shafa ne kawai in ya zo ya shafa haka, kenan ya gama alwalarsa. Sai Mali ya ce walau masahal yumna bilu to ila akiri a tirafi ko zuwa ƙarshen gefe-gefen ‘yan yatsun hannayen nan kenan in ya shafa har zuwa gefen ‘yan tsakanin yatsun hannaye walau masahal yumna bil yusra da zai shafa hannun hagu a hannun dama da hannun hagu wal yusra bil yumna ya shafa hannun hagu da hannun dama kaifa sha'adi yanda ya so wa tayassara alaihi kuma shafar ya sauƙaƙa gare shi wa au'abal masa ya bibiyi shafar bibar ko ina ba a hannayen la ajza'ahu da ya isar masa da zai yi irin nan ya shafa mai yayi haka ko irin nan ya alwala kuma yayi haka ciki da bai gaba ɗaya ya shafa yayi ka gane ai wannan siffar ta sunna ce haka aka ga manzo Allah yana yi amma shi farilla ta alqur'ani kawai shafar aka ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum ba a faɗi kaifiyar yadda ake yin shafar ba to amma sunna sai ta nuna mana a hadisi ga yadda ake yin shafar wa idza lam yajid junubu idan mutum mai janaba aw al ha'id ko mai jinin haila da jini ya dauke bai samu alma a ruwa ba li duhun domin yin wanka to tayammama su su bi da mai janaba da mai jinin hailan da ya dauke ban samu ruwa ba sai su yi taimama wa sallah ya su yi sallah mai ma'ana lokacin sallah ya yi babu ruwan wanka ko in suka ce za su tsaya yin wanka sallah za ta zama ƙarashi to su bar yin wankan su bar neman ruwan yi taimama su yi sallah bai za waje dalma idan suka samu ruwa daga baya ta ɗahara su yi wankan janaba da wankan hailan nan sannan wale mai ƙida ma sallah ya ba za su sake abin da suka sallata ba sallarsu da suka da taimama da janabar nan ta inganta amma sai dai janabar tana nan taimaman ta halarta musu yin sallah ne ka gane da annar taimuma lam yarfa'il hadasa ita taimama ba ta dauke janaba sai dai ta halarta maka yin sallah shi yasa kudin kudin niyya ma ake nawaitu istibahatas sala ma kana hadasun akbaru mani aminu in janaba ne ko haila taimama na tana karewa to hukuncin janabar nan ya dawo amma kana yin taimama inda ka suka sharaɗi to ta ɗauke maka duk wani haramci da rashin wanka ko rashin alwala ya hana maka amma taimama tana gushewa wannan haramcin kuma ya dawo shi yasa ya ce maka in suka samu ruwa kuma ba sharaɗi ne sai taimama ta karye ba in ka samu ruwa kawai ka je ka yi wankan janaba ko ki wankan haila ولا يدعو الرجل امرأته التي انقضى عنها دم حيض الرجل مجي لا يدعو امرأته بايا تاكم ما تسا التي انقضى عنها دم حيض wanda jinin haila ya yanke mata dan cewa yanzu ta yi tsarki jini ya dauke au nifasin ko jinin biki ya dauke mata to ba zai take ta ba bitta daukuri saboda tsarkin da ta yi bitta ya mumi da yin taimama dan ta yi taimama ta yi sallah to ba shi yake halatta ta ga miji ba hatta ya ji da jinal mai har sai ya samu ruwa mata ta daharu bihi mar'atu wanda matar za ta yi wankan haila ko wankan biki da shi tun sannan ya nemo mai ta dahara ne abin da za su yi wankan da na ba bihi da shi jami'an baki da in sun yi jima'i ma'ana baya halatta ya take ta sai ya tare da ruwan wankan mutum uku sai ya sai ya samo ruwa da zai yi wanka uku na farko ya ba ta sai wankan hailan nan ko wankan biki sannan kuma in sun yi jima'in ga ruwan wankan mutum biyu da za su yi wankan janaba ina fata an gane wa fi babu jami'i salati shay'un min masail tayammum a cikin babun da zai zo na jami'u sala shay'un akwai wani hukunci min masail tayammum daga hukunce hukunce na mas'alolin taimama alhamdulillah sai ne hashiyatul adawi shafi na nawa ɗari biyu da nawa shafi na ɗari biyu da nawa hashiyatul adam ɗari biyu da sittin da tara ina za mu tashi yawwa idan kai zo kai sujjadar nan wato bashiru kana dafawa fi sujudika cikin sujadarka bikaffaika kana dafa al'arba ƙasa ita ce mafulin su ba shiru bikaffaika da tafuffukanka in ka ce wato ba shiru ai wato ba shiru al'arba kana dafa ƙasa bikaffaika da tafuffukanka guda biyu amma an ka cire baɗin ko wato ba shiru kafai kal'arba zai zama to kafai ka shine mafi'uli na farko al'arba shine mafi'ulin sani kuma dukkan su suna tanazu'i da wancan filin na tubashi tanazu'ahu ko yawwa ismaili kenan ga alkafaika ga kuma al'araba ina fata an gane amma da aka sa ba to shi ke nan dukafaika ya zama jaru wa madururun da ya ta'addi tsakanin fi'ili da maf'ulinsa kana dafa ƙasa da tafuffukanka ala jihatul istihbabi abu sa fuskar mustahabbi ka gane ai goshi shine wajibi farilla ya taba ƙasa an an yi sujjada tafin hannu mustahabbi ne in ka zo kai haka kawai da yan yatsu ka ajiye goshinka a ƙasa sujjada ta inganta amma ka bar mustahabbi tafin ake so ka ajiye ko ka zo ka dunkule hannu kai sujjada hannunka a dunkule ka yi makaruhi ka bar mustahabbi amma sujjada ta inganta wa qawluhu fadinsa da yake ba shi dan yadaika kana mai shimfiɗe hannayenka takararin wannan maimaitawa ne don karka dunkule hannu ko kai sujjada a kan ‘yan yatsu kaɗai. Tunda ya ce, Tuba shirul arba, kana dafa ƙasa dukkafaika da tafuffukanka nan ba shi ne kafi ba? Ai, magana ta ƙare, amma sai maimaita maka yi takarari, yake ba fiɗan, kana mai shimfiɗewan ya dai ka hannayenka guda biyu. Ma a ƙaulihi ko ya yi takarari ne tare da faɗinsa da yake wato ba shiru da kaifankar araba duk magana ɗaya ce li'annahu domin shi mai dafa ƙasa ko mai sujada la ya kunu zalika ya dafa ƙasa da hannayensa guda biyu baya taɓa yiwuwa illa ma albasa da ke tare da shimfiɗe tafi aka ce ka dafa ƙasa dole sai ka shimfiɗe tafin hannu in aka ce ka shimfiɗe hannunka a ƙasa dole sai ka dafa ƙasa to ya zama tikirari kenan wa huwa wa in sajada ga zancan idan mutum yayi sujjada wa huwa qadidun bihi ma sha'ar yana mai damke wani abu da su ka gane yayi ya zo sujjada da wani abu a hannayensa ya rike yan yan kudaden sa ba da aljihu yana tsoro ya ajiye wani yanzu ya danke kudi a hannunsa kamar yadda na faɗa ɗazu ya yi da hannunsa a damƙe to kuriha an karhanta abin da ya yi ta gane ya yi amma sujada ta inganta wa ya ta milu yana ɗaukuwa an ya kuna ya kasance karrarahu ya maimaita wannan ba shi ɗan ya dai kaɗin liyar taba eh yar guda ɗaya ce abin nan tar guda ɗaya ce kai liyurattiba kenan liyurattiba domin ya jeranta zance alaihi akan wannan kalma na ba su danya daika me zai jeranta kaulu fadin sa yake mustawiyatai wata kila shi da dalilin da yake ba su danya daika mustawiyatai eh kana me shimfide hannayenka guda biyu mustawiyatai masu daidaituwa su su biyu lil qiblati zuwa al qibla in ka dafa hannun ka shimfiɗe to kar ka yi haka da shi an gane yayi akwai masu yin haka kar kuma ka yi haka da shi akwai masu ya zama sun daidaita mustawiyataini lil qiblati zuwa ga al qibla taj'aluhu ma kana sanya waɗannan hannaye naka tafin hannayen fa har zuwa uzunaika daula da kunnuwanka saitin kunnuwanka in kai sujada hannunka na dama ya zama saitin kunnanka baka baro shi a can baya ba akwai masu in suka yi sujada farko hannunsu a haka in suka tsago in suka koma sujada ta biyu a can suke barin suna barin a can wajen duwawun su akwai masu da yawa a sujada farko da yake daga tsayuwa aka zo ba dama a yi haka za a kawo shi inda ake so amma aka dago aka zauna in za a koma sai a yi haka kuma to wannan makaruhi ne ana so ka kawo shi setin kunnuwanka auzu na zalika ko kuma koma bayan haka kar ya ƙara so kunne setin ɗan yatsun su zo kusa da kunnen ko da tafin bai zo setin kunne ba kar ka bar shi a can baya amma taujihu ma ilal qiblati amma fuskantar da tafuffukan hannu zuwa ga alƙibla a sujjada fanassa alaihi imam malik ya yi bayaninsa ne fil mudawwana da cikin littafinsa na mudawwana walau khalafa da mutum zai saba wannan sifa wa huwa mutawajjihun in dai shi din yana fuskantar alƙibla bi kulli zati da dukkan jikinsa zati zahirin jikinsa lan yadurruhu wannan kautar da hannayen daga alƙibla ba zai cutar da shi ba ka gane ai dan ya kautar da hannaye ba su fuskanci alƙibla ba a sujjada wannan ba zai bata masa sallah ba amma dai ya bar abin da aka fito wa amma kaunu ma hazwa uzunaihi amma kasancewar tafukansa guda biyu daula da kunnuwansa a sujjada au dunahuma ko koma bayan kunnuwa fa mustahabbu wannan abin so ne mustahabbi ne wal aslu fi hadha kullihi asali ko tushe cikin wannan kaifiya gaba ɗayanta ta sujjada shine fi'iluhu aikinsa sallallahu alaihi wa sallama haka aka ga yana sallah a aikace kuma ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina sallah a aikin hajji ma yake ku zu anni manasika ku ku riki ayyukan hajjin ku daga gare ni abinda ko ga ina yi to shine umarnin da Allah ya a aikin hajji saboda haka cikin ibada gaba ɗaya ana koyi ne da manzon Allah ko da abu ba farilla bane in aka ga yayi to ana so a yi koyi da shi domin a samu ladan sunna wa ashara bi qawlihi mai risala ya ishara da fadin sa da yake wa kullu zalika dukkan wannan siffa da ya siffanta maka a cikin sujjada ai wad'uhu ma sanya hannayenka hazwa uzunaika daura da kunnuwanka audu na zalika ko kasu karaso kunnan kaɗan wasi'un mayil wacili ai ja'izun halal ne ila adami faridiyati wannan yana ishara ne da yake wa ashara bi qawli din nan to yana nuni ne ila adami faridiyati ma zakarahu zuwa rashin farillancin abin da ya ambata na sai ta hannaye su kaje ai kula da kawo su kusa da kunne ko kuma koma bayan haka wannan duka yana nuna maka cewa ba farilla bane walau kashi an yi tawahama min qawli basidan walamma kashiya yayin da mai risala ya ji tsoro an yi tawahama kar a yi zato min ƙauli da kafaɗinsa da yake ba shi ɗan yana mai shimfiɗewa hannayensa wa min ƙauli yana tsoron kar a masa mummunan zato da kafaɗinsa da yake wa kullu zalika wasi'un dukkan wannan abin da ya ambata mayalwaci ne ko kar a zaci anna lahu ya halatta ga mai sallah an ya ba ya dai ya ajiye hannayensa ala ayi waje a bisa kowace fuska ka gane ai to kana rafa zalika tawahum ko to an ya ba dai ala ayi wajihin kana kar me sallah ya zaci an ba shi dama ya ajiye hannayensa a kusa duk fuskar da ya ga dama ka gane ai to rafa zalika tawahuma sai ya dauke maka wancan mummunan tunani da wani zai iya yi da kauli da fadinsa da cewa gaira annaka sai dai fa cewa kai karka ji na cewa kullu zalika wasi'un ka zace har zura'in kama za ka iya shimfiɗe shi a ƙasa tunda an yi maganar ba shi ɗan shimfiɗawa ko to sai dai cewa kai fa la tabtari shi zura'aika ba ka shimfiɗewan zura'in ka guda biyu ya kawo maka da sigar firashi shimfiɗa aka ce albusu shi ma shimfiɗa ne ko alfirashu ma shimfiɗa ne aka ce tuba a tuba sidu kana shimfiɗewa tabtarishu ma kana shimfiɗawa to sai yake gaira annaka la tabtashi la tabtarishu ba ka shimfiɗe la tabtarishu ne ko kar ka shimfiɗe zira'ai ka zira'in ka guda biyu fil ardi a cikin ƙasa iftirasha saboda irin shimfiɗewan zakoki da namun daji limasa domin hadisin da ya inganta annahu sallallahu alaihi wasallama naha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani an yaftari sharrul zira'ihi kada mutum ya shimfide zira'insa a ƙasa iftirasha saboda irin shimfidewan zakoki wa fi ruwaya cikin wata ruwaya yake iftirashal kalbi irin shimfidewar kare duk ɗaya ne da kare da damusa da zaki da kura da dila har da kyanwa duk wata dabba mai farauta mai farauta mai kafa hudu yanzu za ta kwanta haka take ka gane ai saboda shirin tashi zuwa farauta duk wata dabba mai kofato ita kuma lankwasa gwiwa take ka gane yayi idan kofato ne da ita tana lankwashewa shi yasa waccan ta fi ta gudu ita wa mai kofato sai a kaga in tana kwanta a lankwashe ki kafin ta fara gudu sai ta wale shi ta taka sannan ta yunkura ita ko waccan haka yi kawai yunkura za ta tashi da kuma da tsalle take tafiya to shi yasa duk gudun waccan wannan za ta ci mata ta kama saboda halittar su din daban-daban ne Allah ya yi waccan abincin wannan sai aka yi ta a lankwashe wajen kwanciya ita kuma waccan da yake mai farauta ce sai aka yi ta a shimfiɗe tashin farko kamar mota ce da oto da manuwal ai kaga tashin su ba zai zama ɗaya ba kafin me oto ya me manuwal ya gama canji shi ne automatic ya yi nisa to shi ne maza Allah ya mana misali da zakoki a wata ruwa ya zo kuma da kare duka yanayin kwanciyar su ɗaya ne in kai su daga karka ajiye zira'inka tafin hannun kawai ake so ka ajiye banda zira'i to alhamdulillah akwai saura har yanzu wala ta gumma a gudun ka ila jambai ka ko to alhamdulillah sai me askar shafi na nawa ina za mu tashi ɗari da hamsin da ɗaya To, na? Wai zara albaita? To, shafi na ɗari da hamsin kenan a tsura ta ƙarshe. Wai zara albaita, idan alhaji ya hango ɗakin Ka'aba, mun yi maganar ɗaukar harami daga miƙaci da talbiya da ta ƙofar da ya kamata mutum ya shigo makka da ta ƙofar da ya kamata ya shigo masallacin haramin makka ko to ai ba daga ka shigo ƙofa za ka ga ka'aba ba musamman ma a yanzu da aka yi gine-gine da benaye a masallacin harami ba daga ka shiga ƙofa za ka ga ka'aba ba sai ka yi tafiya mai nisa wataƙila ma sai ka kai fiye da nan da waccan kwantar ko gajeren masallacin nan sannan za ka fara ganin ɗakin Ka'aba. To idan ya shigo da idan ya hangi ɗakin Ka'aba, Allah a talibi yake sai ya yanke labbaika. Talbiyan nan da ya ɗauko ta tun daga miƙaci, da aka ce ya dinga maimaita ta, to idan ya ga ɗakin Allah suka ido hudu da ɗaki, to labbaika kuma ta ƙare a wannan tahowa ta har sai ranar da zai fita mina da niyyar haji in ya ɗauki haraminsa na haji kuma zai dawo wa labbaika. Idan ya hangi ɗakin Allah faƙala sai ya ce, Allahumma ya Ubangiji, bid haza labbaika ta sharifan wa ta'aziman wa mahabatan wa takarima. Bid Allah ka ƙara wa haza labbaika wannan ɗaki ta sharifan ɗaukaka, wa ta'aziman da girma, wa mahabatan da kwarjini, wa takariman da kuma karramawa. a to dama mana wannan tahsilul hasili yawa ana tabbatar da abin da yake dama matabbaci akwai tahsilul hasili abin da dama akwai shi kuma kake fadarsa kamar ka ce Allahu akbar ko Allah mai girma to ko baka faɗa ba ba Allah mai girma wannan tahsilul hasili ko ko ka ce Allah kai wa annabi salati ba maka faɗa ba ma dama yana yi masa don ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa sallim kanka ka amfana ba abin da zai kare shi don ka ki ba abin da zai rage shi tunda an ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi su ba sa yankewa Allah da mala'ikunsa suna salati ba sallau ala nabi ba wai sun yi salati ba fa suna yi da sigar fi'ili mudari wanda yake nuna al-istimrar ila al-abadi suna yin salati aka ce ba sun yi salati ba to don kai da aka gayyato ka an gayyato ka ne don ka samu falala kai aikin da Allah da mala'iku suke yi shine salatin manzon Allah sallar da kake yi Allah baya yin ta azumin da kake yi Allah baya yi ka gane ai duk wata ibada da Allah ya shar'anta maka ba wacce yake yi sai salatin manzon Allah ita kadai ce to da Allah ya gayyace kai ta ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi dan ka samu daraja ne ba wai don ka ƙara wa annabi daraja ba yawwa ana son ka ne kai baka samu falala ka yi irin aikin da Allah yake yi da za ka yi to amma ko baka yi ba dama Allah yake yana yi to yin ka ka san kuwa ba za a kwatanta shi da yin Allah ba ko to shi ma wannan addu'a da ake wa daki kawai tahsilul hasili ne tabbatar da abin da yake tabbatacce ne ka ƙara wannan ɗaki tashrifan wa ta'aziman wa mahabatan wa takrima wa zid man sharrafahu ka ƙara wa duk wanda ya ɗaukaka shi wa azzamahu ya girmama shi man hajjahu daga wanda ya hajjance shi a wu'ita marahu ko ya yi umra a ɗakin nan ka ƙara masa tashrifan ɗaukaka wa ta'aziman da girma wa mahabatan da kwaljini wata kariman da kuma karramawa abinda ake so ka faɗa lokacin da kai ido hudu da wannan ɗaki har zuwa nan wata karima ɗin Allahumma zid hadha albayta tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa takrima wa zid man sharrafahu wa azzamahu mimman hajjahu aw itamarahu tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa takrima idan ka faɗi wannan sau ɗaya to fa ya til hajar al-aswad sai alhaji ya je wajen bakin dutsen nan da yake jikin Ka'aba Hajarul Aswadi a gunsa ake fara dawafi amma kafin ka fara dawafi idan mutum ya zo Hajarul Aswadi fa yuqaddiluhu zai sumbace shi in ya samu iko ba cinkoso ya sa bakinsa ya tsotsi wannan bakin dutse na Hajarul Aswadi idan ya tsotse shi kafin ya fara kewayawa wa yaqulu sai ya ce Allahumma imanan bika wa wafa'an bi ahadika wa tasdiqan bi kitabika wattiba'an li sunnati nabiyika sai ka ce Allahumma ya ubangiji imanan duka na tsoro dutsen nan domin yin imani gare ka wa wafa'an da kuma cikawa bi hadika da alƙawarinka wa tasdiqan da kuma gaskatawa bi kitabika da littafinka wattiba'an li sunnati nabiyika domin bin sunnar annabinka wannan wai ya kore maka abin da jahiliya suke zato na bautar gumaka da suke sassaƙawa daga dutse shi ma dutse ne to kar ka yi zaton ka zo ne ka tsotse shi domin ka bauta masa shi yasa aka shar'anta wannan addu'a a maida wa Allah wato matsayinsa na abun bauta shi kaɗai imanin bika wa wafa'an bi ahadika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba'a li sunnati nabiyika domin yin koyi da sunnar annabi inda an ga shi ma ya tsotsi wannan dutse to wa yabtaji tawafa yana fara kewayawa shine tawafi minhu daga wajen hajarul aswad nan daga inda yake ake fara kewayawa fa yadufu mutum zai kewaya sab'ata adwafi ashwaqi kewayawa bakwai min wara'il hijri amma ta bayan hijri isma'il wannan yayi hijri amma hijri ne duk wanda bai gyara ba ya gyara yawwa shine daidai ta mu nuskar yayi hajjabi ne ainihin wuce batun hajaru shine alhajarul aswadi akwai hajarul aswadi akwai hijirul isma'il ka gane yayi min wara'il hijiri ta bayan hijiri isma'il akwai wani gini da za ka gani ya kawo kamar kirji kamar nan ka'aba ne haka to shi kuma ginin daga nan haka nan kuma mukamin ibrahim nan an yi kofa har da kyaure mai sa nan ma da kofa ko lokacin da ba sallar farilla ba suna budewa har ana shiga ciki ana yin nafila in an yi kiran sallah suna koran mutane su rufe saboda sallar farilla za a yi hukuncin su ɗaya da cikin ka'aba ka gane ai to in za ka yi ɗawafi a zamanin da ba a sa kyauri ba za ka iya kewayowa ka shiga tsakanin isra'il da ka'aba ka kewaya to duk wanda ya wannan bai yi ɗawafi ba domin hijir isma'il asalinsa yana cikin ka'aba manzo Allah ya tabbatar da wannan lokacin da aka yi ambaliyar ruwa ɗakin kaba ya yi launi shawa suka ga zai faɗi lokacin manzo Allah yana saurayi sai suka yi shawara akan su rushe ɗakin su sake ginawa saboda su bar wa 'yan baya to da suka rushe ka'aba ta asali gina annabi ibrahim din wanda bayan da durham sun gina ina fata an gane to sai suka sa sharaɗi mai nauyi a kan kayan aiki da gudunmawar da za su karɓa wajen ginin ka'aba a ciki suka ce ba za su karɓi kuɗin sata ba duk mutumin da ya kawo gudunmawa kuɗin sata ba za su karɓa duk wanda kwace ya kawo ba za su karɓa ba karuwa in ta yi zina ta kawo kuɗin karuwanci ba za ka karɓa ba ba za ka karɓi kuɗin bokanci ba ba za ka karɓi kuɗin mai fitan tsauri ba sun su kawo sharuɗa masu tsauri saboda ɗakin Allah ne ba za su gina shi da ko sisin kwabo na haramu to kuma wajen tara kayan aiki da kuɗi sai guziri kuma kayan aiki ya yi ƙaranci saboda wannan sharaɗi mai tsauri da suka sa ko to da suka zo suka ce to abinda muke da shi muka tare da ba zai ishe mu gini ba sai wasu kawo shara to mu yanke kalmala mu gina daidai abin da muke da shi yake nan suka yi wannan shawarar sai suka gina ka'aba a gurbin da kake ganin ta a yanzu amma ba ita ce ginin nasu ba fa amma gurbin ita ce sai suka yanke iya shatin hijir isma'il din sai suka bar shi suka gina iya inda yanzu Ka'aba take. To, kaga wancan gurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo bayan fatu Makkata. Sai yake ba dan mutane na ba su daɗe da shiga musulunci ba. Ka gane ai hadisu ahdin bil Islam. Eh ba dan ba su daɗe da shiga musulunci ba. Yake da na rusa Ka'aban nan na mai da ita asalin ƙawa'id Ibrahima. akan fardishan na Annabi Ibrahim ya shigar da da zai shigar da hijir Isma'il to amma yana tsoron in ya taba to wasu za su yi ridda akwai masu launin imani ka gane ai an dama sab an yi batu makkata ne sun musulunta bayan da suka iya musulunci bai tabbata a zuciyarsu ba kuma suna jin girman kaba a zuciyarsu ya rusa musu gumaka ka sani wanda su haƙuri eh to ya rusa lata da uza da malaka da sauran gumakan da dari uku da sha uku da suke kewaye ta an rusa ranar da aka musu makatar wa kulga alhaku wa za a a gabansu wani yana jin ba daɗi an rusa masa abin da ya gada iyaye da kakanni yana masa sujjada amma da tun da an musulunta an haƙura to in ya taɓa ka'aba fa akwai wanda za su yi rida to a dalilin wannan manzon Allah ce ba don wannan ba da na rusa ta na mai da ita asalin ginin baba da annabi ibrahim yadda wannan hijir isma'il din yana cikin ginin ka'aba da annabi ibrahim ya gina to mazala sai bata haka to ana nan bayan wafatin manzon Allah da shekaru da shekaru da lokacin Abdullah ibn Zubair ya zama gwamnan Makka a ƙarshen daula ta Banu Umayya yace to ai wancan magana da manzon Allah ya faɗa lokacin musuluncin bai yi ƙarfi ba ko akwai har yanzu a ƙasashen laraba akwai wanda ba zo sun musulunta ba kuma akwai sabon musulunci da ana tsoron kasiridda yake to yanzu tunda musulunci ya yi ƙarfi imani ya tabbata a zukatan larabawa kawai sai rushe ka'aba yake zai mai da ita ginin annabi ibrahim ya rushe ta ginin da ƙurashawa suka yi ya gina ta akan ƙawa'idu ibrahima akan fandishan na annabi ya haɗe har da hijira Isma'il shi Abdullahi ibn Zubair Hajjaj ibn Yusuf da ya zo ya yaƙi ibn Zubair gwamnan Makka ya kashe shi dan me yasa zai rusa abin da annabi bai yi ba ba annabi yana gani ba ya bari shi ma da zo sai ya sake rushe ginin ibn Zubair da ya maida ita akan yadda take yanzu duk wanda ya dawafi yanzu ya yi gini ya yi dawafi a gini Hajjaj ibn Yusuf ya mai da ita yadda annabi ya bata wasu malamai suka ce gare da ya haka in ba haka ba mu talaka za mu iya yin sallah cikin ka'aba amma yanzu ka shiga shi da isma'il kai nazira kamar kai a cikin ka'aba a to sai sarakuna da shugabannin kasashe yau in suka zo shiga ma za a sa askarawa da sojoji su kewaye kama hannun juna kai talaka ba kai saka shiga da'irar zama balatana har ka taka ka shiga ka'aba kuma an karo dawa fi ɗakin ma dama sai kai ɗaɗɗage kake tafa bakin kofar su ma tsari ake samu wa zai baka tsarin da zaka taka ka ci to amma an kashe ta hijirin Ismail kai sallah ta nafila kamar kai a cikin Ka'aba kwallalar da wanda ya a cikin Ka'aba zai samu haka zaka samu sai dai ba a yin farilla a ciki in lokacin farilla ya suna sa wajen kyauran su rufe sai an gama sallan farilla sannan suke budewa sannan masu yin nafila ta shiga to in ka zo dawafi shar'i ne ka yi shi min wara'il hijir ta bayan hijir isma'il yana cikin ka'aba idan ka yi tsakanin ka'aba kadai da hijir isma'il ba ka yi dawafi ba dan ka rage ina fata an gane yace ja'ila lil baita yana mai sanya ɗakin ka'aban an ya sari a gefen hagunsa ɗakin ka'aban yana gefen kafaɗar ka tagu kana kewayawa haka kenan ba haka ba in ka kewaya haka ta dama to kafaɗar ka ce a gefen ɗaki ana so ɗakin yana hagunka kai kana damansa sai ka kewaya ka sanya ɗaki a gefen hagu as-salasatal uwal kewayawa uku na farko kaba ba zai yi sassarfa shine arramadu shine al-isra'u duk ana fada zai yi sassarfa ko caccaka cap cap cap irin tafiyar kare kullama mara bil hajri ko kuma dauri ne to ya ya koma fata kullama mara bil hajari al-hajaru ai fata ake yi mai kisra hijiri shi ne ake ɗaurewa ka gane ai kullama marra bil hajari duk lokacin da ya zo wucewa ta hajarul aswadi qabbalahu ya tsotse shi amma tsotson farkon na ita ce sunna ta sauran kewayawa shida na ƙarshe wannan mustahabi wa bi rukuni ai wa kullama marra bi rukunul yamani duk lokacin da ya zo wucewa ta wajen rukunul yamani shi kuma lamasahu ya shafe shi da ya biyu da hannu shi ba a tsotsarsa kuma haka suke kamar nan ne kamar nan ne hajarul aswadi ta gane ai to nan shine rukunin yamani shine rukuni na ƙarshe daga shi sai ka zo hajarul aswadi kuma kofa tana nan kamar nan haka ko nan shine hijir isma'il daga nan zuwa nan can makabu ibrahim yawwa to wai ga kaddara innan ne innan ne hajirul aswadi ka gane ai eh to wannan ana ce masa rukunul iraki wannan rukunul shami wannan rukunul yamani ka gane ai kowanne yana fuskantar garuruwa ne wanda yana fuskantar iraki wanda yana fuskantar sham wanda yana fuskantar yaman shi yasa shi ake ta masa rukunul yamani to ba ruwanka da rukunul iraki a dawasi ba ruwanka da rukunul shami a dawasi amma rukunul yamani in ka zo to za ka shafe shi da hannu babu tsotsa ko ka samu ikon tsotsa kar ka tsotse shi shafa ake da hannu shi rukunul yamani yau da gobe to shekara dubu da wani abu tun da kaza dubu ne tun da shi ya gina ta ta ƙarshe a yanzu kaga dubu da wani abu ne yanzu shafar hannu har gun yayi kwali shi hajarul aswadi azma rukunul yamani wastifa al adadi cika wannan adadin bakwai sharɗin shar'i ne idan kai shida baka cika na bakwai ba to dawafinka bai inganta ba baka yi dawafi ba cika wannan adadin sab'ata ashwadin din nan sharɗin sharaɗi ne ke kaɗa haratu kamar tsarki in yace tsarki ya nufin alwala ko taimama yau manzo Allah yace at-tawafu kasala shi tawafi kamar sallah ne illa annahu halallahu al-kalama fi sai dai shi Allah ya halatta yin zance a cikin sa shi ne kawai bambancin sa ita sallah ko ba a magana a cikin ta to saboda haka sai da tsarki da tufa mai tsarki ba a yin sa ba alwala ko taimama ba a yin sa da tufa mai najasa fa idza faraga idan ya idan da dawafin nan salla raka'atayn ya sallati raka'a biyu ta dawafi raka'atani dawaf wal afdalu amma abin da yafi falala wara al maqami yayi ta a bayan maqam ibrahim wata kazu min maqami ibrahim musalla amma duk inda ya yi ta ta yi amma abin da ya fi falala al'afdal ya yi ta wara al-baqami a bayan baqamu ibrahim alhamdulillah mun gama dawa ce saura ka fada marwa thumma yakhruju ila safahu alhamdulillah to ina ne shafi dari hudu da to ina ne fasulun rabewa insha Allah dari hudu da talatin da takwas aljaddu kaka yuqasimul ikwata yana gogayya da ‘yan uwa, ‘yan uwa a nan shakikai ko li'abbai, banda ‘yan uwa li'ummai ya gaya maka a baya yana yana korar su. Dukasi mutum daga al-kismatu ko al-kasumu, yawwa duka yana zama kismatu rabo, al-kasumu ma rabo. To yana shiga yin rabo ya yi gogayya da ‘yan uwa, yace ka ashe kamar ɗan uwa ɗaya ne. magaji da kaka to zai zo su yi nisfi nisfi su ne gogayya yawwa ka akin wajadde kamar mutumin da ya mutu ya bar ɗan uwansa shakiki ko da aji guda ɗaya da kuma kakansa uban ubansa to shi kenan zai shiga su yi gogayya da shi haka nan idan 'yan uwan suka zama biyu ne don malam ya taƙaita suka zama biyu da kaka guda ɗaya shi ma zai shiga cikinsu sai su yi sulusi sulusi ba su zama uku ba dama shi ne ƙololuwan rabansa aiki tunda ba ɗa baki in aka ce ya ɗauki rabansa da ɗan uwa ƙwaya ɗaya in ya ɗauki sulusi ɗan uwa zai ɗauki sulusani ke amma in ya shige shi ba sai su yi sulusi in su biyu ne ma in ya ɗauki sulusinsa to su ma za su ɗauki da su ko yace fa inna qasatu an suluki idan wannan muqasama yuqasimu din nan idan ya shiga cikin to ya goga da su muqasaman nan la qasatu za ta tauye masa an suluki da sulukin sa na asali eh in sun kai uku kenan in yan wasu sai uku in ya shiga cikin su kaga rubu zai samu da su uku gashi ɗaya suka daidai wa daidai ya tashi ko idan wannan muƙasama za ta sauya shi ga barin samun sulusi to kuriba lahu za sai a sai a yi rabo gare shi a ce me ya raban kaka shi ne kuriba lahu sai a ce sulusi ne to a bashi kayan ku ka ga wannan biyun su za ku raba uku kowa ya ɗauki ɗaya ɗaya ka ga rubu rubu kuka bai ma kai rubu ba in ma su biyar ne in ma su goma ne in ma su ɗari ne yau a cire masa a kori da lahu to ne rabansa shi ne sulusu fa in kanu a shiƙa'a wani abi ka ji wani rikici da ya saba wa hankali ko tunani idan yan uwa suka zama nau'i biyu ne shaƙiƙai da li'abbai a ƙa'ida ba shaƙiƙai sun kori li'abbai ba to amma ya zama ga kaka ga shaƙiƙai ga li'abbai, to li'abban nan aduhu sun ƙetarar da kaka bin lazina lil'aji ga saboda waɗanda suka fito ta ɓangaren uba. Ka gane ai, za su zo su haɗu eh da shakikan ka ga labai su ba su da gaba. Sai a ce to ai ƴan uwan sun wuce ɗaya. sun wuce biyu akwai ɗan uwa ɗaya shakiki ko ga kuma abbai guda uku kaga ba zai zo su fifty fifty da wannan shi kaka da wannan ɗan uwa shakikin guda ɗaya ba a ka'ida kuma shakikin nan ya kori da abu to idan aka zo aka cire masa sulusunsa saboda ga shakiki ga li'abbai sun mai yarji'un shakiku sannan shaƙiƙin nan zai dawo bima a kaza da abin da kakan nan ya karɓa fauka sulus ya zo ya haɗa da nasa alhali kuma da abai su ba su daga to shi ne ce maka ya saba zadi da hankali ga shi ƙiƙai ga li abai a ƙa'ida ai da abai ba su daga to amma tunda sun haɗu da yawa to za su tada shi daga wannan rabo nasa sannan shaƙiƙin kuma zai dawo da abin da ya karɓa ya zo ya haɗa da nasa Eh, abin da labin ya karɓa ai shari'a ce wa shaƙiƙatu to ita kuma shaƙiƙiya tana yin gado da tamamin nufi da cikakken nufi idan shaƙiƙiya ce kaɗai ɗan uwanta ya mutu ya bari bai baro su ɗan uwan ba sai ita a shaƙiƙai ko da akwai li'abbai maza to za ta ɗauki nusufin ta in ya so li'abbai in akwai namiji zai ɗauki sauran kamar da muka yi a baya wa shaƙiƙa ta ni shaƙiƙai guda biyu mata suna yin gado da tamamin sulusainin da cikar sulusainin su wannan fa in za su yi gado da kaka ake magana shaƙiƙiya ɗaya da kaka a ba ta nusufinta shi dama ba sulusi yake ne ba ba ya yi sa'a ma ita ɗaya ce sai ya ɗauki nufi ita ma ta ɗauki nufi yanda suka yi da ɗan uwa namiji shaƙiƙi to haka za su yi da shakikiya shi wancan namiji an daidai tashi da kaka saboda kaka ya fi shi fawa a gado man mali ya faɗi wannan abuwa amma in keke da keke za a yi kaka sun da fa za a bashi don wa ɗauki su lisani amma saboda ƙarfin kaka aka ce a'a yawwa shi dan uwan shakiki zai ce da asibiti asali inda shi kaka rago za a bashi shi kuma ɗan uwa zai yi asirci ne to amma ganin ƙarfin kaka ya fi kama da uba uba kuma in yana yana koran ɗan uwa aka ce to su zo su haɗu sai su yi tufki tufki yawwa to shaƙiƙiya in ta haɗu da kaka ita mai haƙƙinta nisifi ai ai ta kaɗai ce shi kuma kaka asibi ne in ka ba shi sun ma dai sauran ma shi za ka ba ka gane ai to za ta yi gado da cikakken nusufinta kaka ba zai kawai mata nusufinta ba su ma shaƙiƙa ta ni guda biyu bi tamami sulusaini za su yi gado da cikar sulusani dama ƙololi wanda ban kaka sulusi in suka ɗauki sulusani saura ne ya zo ya ɗauki laban kaga a nan kamar mata sun yi daidai da maza in namiji ɗaya da kaka ɗaya nusufi nusufi shaƙiƙiya ba da kaka shi ma nusufi nusufi maza biyu da kaka sulusi sulusi ko haka nan shaƙiƙa ta ni su ma ta tamamu sulusai ne kaga anan daidai suke da maza daidai suke da maza in dai harka da kaka ta haɗa su yawwa namiji shaƙiƙiya daidai da mace shaƙiƙiya in dai da kaka a ciki bayin kana ma'amudu fardin in ya kasance akwai wani ma'abocin rabo tare da su waye ma'abocin rabo uwa ko mata babu dan wali ummi tunda kaka yana ciki kaka yana korarsa yawwa in akwai wani ma'abocin rabo tare da su shaƙiƙan nan da kaka guji a biyu a fara da shi in mata ji a cire mata rugunta tunda ba ɗa ba jika ko idan uwa ce a cire mata me sudusi a akwai yan uwa yawwa a cire mata sudusinta sun bari zaune liljaddi sannan sai a duba wa kaka fi a hajjin umur cikin mafi rabo daga cikin al'amura guda uku a nan yana da zaɓi eh sai a duba masa wanne zai fi samun kaso mai tsoka yawwa shi ne aka wannan gatar eh a duba masa abin da ya fi rabo a cikin al'amura guda uku bai sai fi hajjin amurai ba shi yake nuna maka ya wuce ko yau tun da ce al'umur jam'i ne daga uku yake fara na farko minal muƙasama ko dai ya shiga yayi gogayya eh tunda akwai uwa ko akwai mata ka san waɗancan za su launa da dukiyar mata fa rubu za ta ɗauka kaga tun anan an taɓa dukiyar to to kaga an taɓa to sai ya duba wanne ne zai fi samun gara ɓasa in ɗan uwa ɗaya ne ko biyu yake ka akin wa jaddin wa zauja yawwa kamar ɗan uwa ƙwaya ɗaya bai ba a kawai ni ba ba a wasu ba ɗan uwa ɗaya ne da kaka da mata to kaga a nan ya shiga muƙasama ya ji a cirewa matan nan ko mata ya yi rubun ba saura uku ba to ba za a ba shi ɗayan uku ba sai su zo su haɗe ukun nan su raba daidai ne da shi da ɗan uwa guda ɗaya nan ya fi masa rabo akan ya tsaya yin asibiti ko ko ya tsaya ɗaukar rabo au sulusul baki ko a cire masa sulusul baki ɗaya bisa uku kaga ya koma rubu kenan an ba wa mata rubu an kasa hudu an ba mata ɗaya ba saura uku ba to abin da ya rage a cikin uku nawa ne sulusul ba ba ɗaya ba in an koma asali ya koma rubu ai yawwa to ko kuma a cire masa sulusul baki ya koma rubu kenan daga maganar sulusi ka zaujatin kamar mutumin da ya mutu ya bar mata ko mataye wa jaddin da kakarsa uban ubansa wa salasati da ke wata da ƴan uwa maza guda shakikai ko da abai anan ba magana da ummi to kaga anan ana ba shi sulusul baki in aka cire wa mata rubu to ukun da ya rage a bashi ɗaya shi ma ka gane ai shi ne shi da sulusul baki saboda ƴan uwan sun kai uku in ya shiga muƙasama ba zai samu kaso mai tsoka ba yawwa bai samu rubu ba au sudusul asali ko kuma a bashi sudusul asali an ce asali kafin a cire wa matar ko uwar a kasa hudu shi ne a kasa shida yau a bashi ɗaya ka zaujin ka bar miji shi ka san mai wawula ne rabi yake fashi in aka raba shi da aka ba miji uku kaga saura nawa to kaga za a bashi ɗaya ne sulusul baki can ba ba sulusul baki aka bashi nan kuma eh eh haka shi ne sulusul asali in ka koma da shi ne sulusul baki an ba miji uku to an ba kaka ɗaya ba a ba shi sun abin da ya rage ba sun sun abin da ya rage to shi dai na kai shi ba sun sun baki ne shi ne sun sun asali yace ka zo kamar miji matar da ta bar mijinta wa ummin da uwa wa jaddin da kaka wa akawani da yan uwa maza guda biyu tunda akwai kaka dama ba magana da ummi kai ko da abbai to a nan kawai a kafa sha biyu a ba wa kaka biyu aka ba shi biyu an ba shi kudu sun sha biyu ba? eh? a saura goma biyu a cikin sha biyu a? kaka nake magana kaka nake magana in mun je mu ɗauki mijin a ba shi shida eh tun da shi ba ne eh an ba shi shida ko ya ɗauki rabin sha biyu saura nawa to a bawa kaka biyu ba shi ne sudusul a sudusul asali ba eh saura hudu ko to uwa tana neman rubu sai a bata uku saura ɗaya to akwai ƴan uwa guda biyu eh ku za su ɗauki wannan ɗayan su je su rama biyu kaga in ya shiga cikin su gane wannan biyu to su faɗa aka ba kuma su biyu za su raba ka ga ya ware kansa a bashi kudurinsa a cikin sha biyun nan ba malamai ba shari'a ne shari'a ce ta bashi inda a ce a kawai ne ka ɗauka ko ɗan uwa ɗaya ne in ya shiga cikin sa ya kwazo inda nasa biyu zai kawo wancan ya kawo nasa ɗaya a haɗa a raba musu to balata sun zama a kawai wala yuf wala yufradu to alhamdulillah mu kwana ana mun ta sai mu karasa uku a cikin sha biyu shine rubu uku sau hudu ba shine sha biyu ba yawwa kaga kowa nasa ya fita kaka ya samu biyu shine sudusul asali miji ya kwashi shida shine nufi to abin da ya rage ka ganin yan uwa kamar su ne a su abin da ya rage kowa rabo ya ɗauka a can abin da ya rage a ƙarshe asibiti ne su ne yan uwa suka zo suka ɗauka dama su asibai ne kamar da na gaya mai suna da kaka sai dai aka ga za su kware shi to sai ya zo cikin su haɗu yawwa yana za su je a hajjin umuri yi mana in sun haɗu su ne asibai kasan shi lamarin ɗan uwa shakiru ko da ake da kaka akwai rikitarwa ba da imam malik ya yi istihadi ya yi nazari a cikin muwadda ya kawo fuskokin da kaka ya fi ɗan uwa saboda matsalar su dukkan su ba yana koran eh eh da ɗan uwa da kaka ko dukkan su uba ya kori dukkan su in kaga sun zo to babu uba ne in ba uba ka gane ai ba ɗa ba jika to ba abin da zai hana kaka da ɗan uwa su daga aiki zai to inda imam malik ya yi ijtihadi ya gano mana power kaka akan ɗan uwa ko shi ne yake to idan aka ce ga kaka ga ɗan uwa liɗinyi ai kaka ya koyi ɗan uwa liɗinyi amma in ba kaka akwai ɗan uwa ko shakiki ko yaji ai ba zai koyi liɗinyi a to ashe kaka ya fi shi ƙarfi to in ta yi wani dalan kure ma a dawo a yi mushtaraka sai kun laɓo cikin mazannan ku samu wani abu in ba haka ba ba za ku samu komai ba yake ku ta wannan fuska za ka gane kaka ya fi dan uwa shi kiki karfi a gani amma suna gogayya da ju shi yasa aka ba shi zaɓi a cikin waɗannan abubuwa guda uku amma ta wani fuska kuma ka duba sai ka ce dan uwa ya fi shi domin shi dan uwa zai zai iya ɗaukan nufin shi kadai a zai ɗauki su aka ce a bawa kaka rabansa shi ne su ne in ɗan uwa ɗaya ne kaga zai ɗauki su misali kaga talan kamar ya fi shi mutum da wata fuskar shi yana koran da unyi kai baka koransa in kai kaɗai da ɗan wato za ka zo ku haɗu to sai ne a'a ya manta da jallabiya ya tsallaka kwalba ji ne baka ji ciwo ba ai ai tare jallabiya ce sai ne a garabul masalik in ka saba da a faranji a kan sai me amma mu da mun saba sa ta a katsantsan jiki ina ne to wata am kamsati au suke fa aksara min alhaji wata kamsati au suke zakka tana wajaba cikin wusuki biyar fa aksara da mafi yawa daga wusuki biyar ko da dan marafa ne ya karu akan wusuki biyar to shi ma zakka ta waje ba a cikin min alhaji na ƙwaya ta amfanin gona wa zawati zuyutil arba'i ko da ma'abota mayukan nan guda hudu ka gane ai suwaye ma'abota mayuka guda hudu akwai zaitun ana cire mai a cikinsa ko akwai gyada ana cire mai a cikinta, akwai liɗi ana cire mai a cikinsa, akwai guna ana cire mai a cikinta. Su ne zawatin zuyutil arba'i. Sannan ce maka watamur da dibino, kaga shi ba a cire mai a jikinsa, kuma shi ba ƙwayar abinci ba ne da ake nomawa a girbe, a yi sussuka, a yi shiƙa. Ɗan itaciya ne na marmari, amma ana cinsa a bushe shi yasa zakka ta shige shi. wazzabibi da zabibi shi ma ba a matsa mai a cikin zabi ba ɗan itaciya ne na marmari amma ana cin busasshensa yana shekara saboda haka zakka take shigowa cikinsa fakad kadai a cikin alfawakiu ba gane ai wa faki hatan wa abba ko ko wa faki hatan kasira to dibino da zabibi kawai ake wa zakka fakad duk wani ɗan itaciya saboda sauran ba sa karɓar ajiya idan ruman ne yana bushewa ya lalace in mangola ne kafin ya bushe ma sai ya rufe ko ballata za a ci bushashensa to waɗannan kaɗai zakka take waje ba a cikin kayan itatuwa na marmari wa in bi arabin karajiyati ko ko da a ƙasar da ake cire haraji ce kamar munan yanzu in ka je kai noma ko gonar ka sai sai ka cire dalawa ne ake cewa ko na mai gari ko ko gonar ka ce ba to ba ruwan shari'a da wancan abin da zaka bayar kafin ka cire wa mai anguwa ko mai gari ko ma wane ne wanda zuwa ma haraji sai ka ba shi in kai noma to sai ka fara cire haƙƙin Allah da wannan lissafin sannan za ka ba wani harajin da kake ba shi ka je ka ba shi yawa cikin naka ba lalle banda na Allah gaskiya ne me za ka bayar nisfu ushirin hajji nisfin ushirin ƙwaya banda zangarniya banda ƙaiƙayi ba a ba da zakka a zangarniya ba a ba da zakka a cikin ƙaiƙayi sai an sheke asalin ƙwayar wa zaiti ma lahu zaitun sannan ana ba da nisfu ushiri zaiti ma lahu zaitun shine ya sa maka wau da nisfin ushirin abin da yake da mai man abin da yake da mai dama zaitu mai ne zaiti ma lahu zaitun man abin da yake da mai to shi za ka bayar zakka ba kwayar ba ka gane ya gyada da riɗi da guna da ɗayan da zaitun to man ake bayarwa in kwayar ta kai wusuki biyar zuwa sama to in ka matso man za ka ba da wannan man a za ka ba da shiri nasa yawwa in kai da ka noma gyaɗar kai ne kake fitar da man to za ka bayar a mai ne ka gane ai a ƙa'idar shari'a masu zaitun ba sa yarda su sai da ƙwayar saboda ba riba to amma kamar su gyaɗa da su riɗi wani ma ya yi sayin da ake fitar da mai to ka gani wani bai wasu akwai man amma kana cin sa zaka ga alamar mai to a ka'ida a shari'a man ake bayarwa to amma mai risala ya kawo mana cewa idan ya in sayarwa yayi to sai ya cire zakar a kuɗi shi ma na ijtihadi ne dan a ƙarshe sai wa in ba a ko in ya sai da shi a karaja wani samanihi ya fitar daga kuɗin yake jizuwi sai ce insha Allah da insha Allah nan da ya kawo kaga yana kyautata zaton dai hakan abin yake amma dai bai da yake ne sai me min min haddi gairin zaitun to wajaza yana halatta min min haddi gairin zaitun daga kwayar abin da ba zaitun ba shi ma a bayar daga cikin man nasa wa samani ma la zai talahu da kuma kudin abin da ba yi da mai duka yana halatta ɗan itatuwa ne ka ci ka sayar to sai ka bayar a kudin abin da ba a cire masa mai ka gane ai tunda ka riga ka sayar to ba za a bar ka haka kawai ba ka bayar a kudin abin da ka sayar din amma fa an san kwayar wa ma la yajifu amma abin da baya bushewa wanda in ya bushe ya lalace min idabin na nau'in inabi akwai wanda baya bushewa an kabar shi ya bushe ya lalace wa rudabin da ɗanyen kaya rudab jami'a na arraɗubu rudab kamar ayaba da lemo da mangwaro da su sauran da ya tatuwa da su ruman ɗin da goba ko to wanda in sun bushe sun lalace to ba a musu zakka shi yasa rake ma ba a zakka idan ya bushe akwai wani alama kawai totuwa dama ruwan ake sha ko to ya bushe kuma ba ruwa kaga ba ba wata fa'ida a jikin sa eh ba babu zakka to ai ya bayani maka wala tajibu fil qasad qasad sukkari suke ce masa akwai zakanda akwai rake ba in ka ce kasab ya dauke rake da zakanda amma ka ce kasab sukkari shi ne rake wanda ake suga da shi wala jiziu min haddihi ko baya isuwa an aka bayar da ƙwayar sa shi abin da ake fitar da mai in ka ba da zakkar gyada ƙwayar gyada ba ta yi ba to kai ma za ka ce in ka ba da riɗi zakka baya isuwa amma yanzu larura wasu ba da sun ce ba la karɓi kuɗin dan in suka noma ba sa cire zakkar riɗi tsabar kudin ma ya sayar da kira ke ba ruwa to amma dai a shari'a baya isuwa ka bayar kwayar abin da ake fitar da mai a jikinsa man ake so ka bayar in ka sayar ne ka bada kuɗin in ba kai kake ciro man ba amma yanzu larura ta sa kuɗin suke bayarwa to kaga dole ka karɓa suka kawo ma suka ce zakari ne to ai ba a so kuma sai dai in akan a rasa gaba ɗaya ga a kai kan dama ka ce a shi ne ake magana hukuncin mai bayar hukuncin mai bayarwa ba mai kama abin ke mana wa kafuli wa kafuli akadar kamar gyada wacce take koriya ka san gyada yawanci ja ce ko ba wanda ya zama mai ruwan ƙasa ko ko asalin kwansan ma ai ba kore ba ne amma aka samu koriyar gyada to wannan in ta bushe ba ta yin kyau ba ta da mai kuma a jikinta wannan min habbihi a iya bayarwa daga ƙwayar ita koriyar gyada ita ba ta mai ko ka matso ma wahala za ka yi ba za ka fitar da mai kirki yawwa sai gargyada in su kiya in an shayar da shi bi alatin da kayan aiki eh wajaza ya halatta min haɗi a bada masu man da ƙwaya in su iya in an share da alafi da kayan aiki ruwa ka jawo a inji ko a jigo ko a kogi ka shayar da ita kai noman rani to ya halatta ka bada ƙwayar duk wani abin da ake noma wanda yana fitar da mai in ba ruwan sama ba ne ka gane ai wa illa ka gane ai idan ba da kayan aiki ba to fal ushuru ana ba da ushuri karka manta yake nisfu ushuril haddi a farko yana maganar noman rani wanda aka yi da inji ko da rijiya da shi ya fara dan shi ne mataki mafi kankanta ko to sai ne yake idan ba da ala aka shayar da gona ba ruwan sama ne ko dan shi ne kogi ya ja ka dasa to fal ushuru zaka ba da ushurin abin da ka noma ne ɗaya bisa goma alhamdulillah ƙwayar abinci ne ko ɗan kasuwa na marmari shi ne tambayi da neman ne kayan abinci ko kayan miya to kayan miya ai ba a masa fuska sai dai malamai yanzu suna ganin cewa ya kamata tun da dukiya ake mata ba mai yawa to amma na duba wahalar da ake shan akwai wahala sai me to ina ne don wala alƙafi ne a ba eh a'a ba zai yi ai nau'in su daban ne kowanne nau'i sai ya kai wuce biyar da ta da ba ya fi na nawa ko jero da dawa ai kaga sun kusa ko wajen nukawa ai an fi haɗa su a je a nuka a yi su gero da dawa ko su ba a hada su a zakka balle kana masara da dawa wanda da su laraba ba su masara ba ma kaga su karin ne suka kai da kala duk zakkan zakka da ake kada wajen an yi magana masara ba kawai jin an bata masara a karatu gero dawa alkama shinkafa wannan su aka sani asali yan shekarun da ne fa shekara ɗari ruwan nasara dai da suka ci duniya ana aka san masara amma da babu ita ko mu nan yankin mu da mu masara hede wanda ake gasawa ko ake sallama san wai galin masara wannan da waye mun ma mun gani gero da dawa da shinkafa wannan ita muka san ko ko kawu ko dai kafin zuwa mu ko kun ga cin masara shekalun bayan nan ne wallahi da masara sai dai gashashiya ko anabi amma tsabar masara kar kamfani a buhu amma gari shagali eh to ai to haka alama NCN haka ne jami'ar ku kenan kawo don kuma nan maguli a kofar amfani ba ina ne ina ne alaji da tamanin da nawa ɗari da tamanin da hudu alƙa'idatu to wal'ana to yanzu kuma nastaƙi za mu sami ku an na ƙula mu ce inna kulla ismin min hadhihi al-asma'i lallai dukkan wani suna daga cikin waɗannan sunaye allati tu'akkidu al-fi'la wanda take karfafar wannan fi'ilin sunan shine kadfan shurban wusuba marra da jaryan dauratan ko da darbatan to wannan sunaye da suke karfafar fi'ili au tubayyinu nau'ahu ko take bayyana irin nau'in fi'ilin au adadahu ko take bayyana adadin fi'ilin kamar da aka ce darabal kadibul aqraba darbatar kaga nan adadi ya gaya maka duka daya to yusamma maf'ulan mutlaqan ana ambatar sa maf'uli mutlaqi duk wani suna da zai zo yana karfafar aiki fi'ili ko yana karfafar nau'i a ko yana bayani irin nau'i kamar da aka ce wa sabar kalbu wusubal asadi ko menene wa sabar namiru wusubal asad Ka ga nan yana bayanin irin nau'in kwantar da jamusaye ba adadi yake gaya maka ba ba kuma yana karfafa ba ne a yana gaya maka nau'i ne amma inda aka ce darabar kalibul a karba darbata wani adadi ake gaya maka ba nau'i ba to wannan shi ake masa maf'ulu mutlaq maf'ulu ne mutlaqi da ya zo domin ya karfafi aiki ko ya yi bayanin nau'i ko ya yi bayanin adadi alhamdulillah amin shafi na ɗari da nawa ɗari da arba'in to ina ne al'amsula misali na hudu manya akul kasiran duk wanda ya ci da yawa ya takam ko ya takam zai yi katon ciki a tukumatu ɗin gamba ka gane ai mai alburda imam buzu ya ce wakshar da sa'ifar min zu'i wa min shi ba'in fa rubba maka manatun sharrun min tukami ka gane ai a tukamin ya kawo shi da siga da sunan koshi amma asalin katon ciki mutum ya ci overfeed yana nishi da kyar shine a tukam da yake da yawa makamasa yunwa sharri ne mafi sharri mina tukami akan koshi amma dukkan su cuta ne koshi in yayi yawa cuta ne yunwa an ta yawa cuta ne wakashar da sa'isa ka ji tsoron da cututtuka min ju'in saboda zama da yunwa wa min shi bai da kuma yawan koshi kowanne ciwo ne amma sai fa rubba maka masakin rubba lista kasiri da yawa yunwa mafi yawa yunwa sharu ita ce mafi shari mina tukami akan koshi a tukam shine mutum ya cika jikin yana numfashi da kyar yace man ya akul kasiran duk wanda yake ci duk wanda wato wato yana ci da yawa ya tukam zai yi katon ciki wa yamrab kuma zai rashin lafiya sai ka ji hawan jini ya shigo saboda ba a motsa jiki abincin ba a narkewa ciwon shuga ya shigo har koda da hanta ta biyo baya duk me ya jawo yawan ci da kuma yawan koshi ya ci abinci bai narke ba bai fara jin yunwa ba kuma ya zo ya ƙara cin wani shi ma na biyun bai narke ba ya zo ya ƙara cin wani to kodar ka ba ta huta dai ta take nika wannan abincin take warewa ba ta samun hutu dole za ta gamu da larura kuma a cikin abin kana cin watakila mai tauri ko nama wanda yake wahalar da ita wajen nikawa ko wani abu wanda yake mai wahalarwa gare ta to yawancin nan yana jawo gamba shi kuma gamba yana jawo rashin lafiya na biyar ce man yattabi hawahu duk wanda ya fi son zuciyarsa ya shuka zai wahala a rayuwarsa wayandan kuma zai yi nadama a ƙarshen lamari ka san nadama tana zuwa a ƙarshen al'amari ne to a cikin rayuwar ma zai fama da wahala a ƙarshe kuma ya zo ya yi nadama matar da kir abin da ka tanade shi na dukiya ko na abinci yamfa aka zai amfane ka ana son musulmi ya dinga tanadi musamman a rayuwar in ka samu abu da mai dan kauri to kai tanadi kar ka ci ka ɓata shi ka almubazantar da shi gaba ɗaya a lokaci ɗaya amma magana ka ai Allah zai kawo wani ba matsayin ka bane akwai wanda suke da wannan matsayi eh akwai masu wannan matsayin wanda su abu baya kwana a hannunsu in suka ci abin da ya rara za su ba wa mabukata gobe kuma Allah zai kawo wannan kyare su tsakaninsu da Allah ne yawa kai da baka kai wannan matsayin ba kai tanadi ma sadakkar duk abin da ka tanada yamfa ka zai amfane ka wa yamfa a waɗanaka kuma zai amfani ƙasarka da kake rayuwa abinci ka noma kar ka ɓata shi ka je ka yi aure ka je ka yi wasa ka yi biki ka je ka yi tata za ga a ƙauyuka da in kaka ta yi a lokacin ake kafa daba daba ta caca wani ya sai da waken sai zo ya yi caca wani ya sai da gyaɗa sai zo ya yi caca to da ka ajiye shi a rumbunka zai amfane ka har ya amfani ƙasarka lokacin da rani ya yi rani bukata ta ka fito da shi ka kai kasuwa ka ga wasu za su saya su amfani to can da ya sai wa yamrab au yamrab au wa yamrab au wa yamrabu duka ana faɗa au yandama au yandamu ko fata'a ko rufu'a au yanfa au yanfa'u in mun shiga ba hadisi zaka ji dalilin wannan bambanci sai ne lokacin sallah yayi fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم الأول السلام عليكم عليكم ما شاء الله